shine salihu Allah ke cewa idan salahal ashhurul hurum shine fita wato fida kenan ka fadda abu wata lalaihu na ba'ala zai ati na hu ayati na ta ce fan salaha minha to daga ciki aka ciro wannan kalmar salih shine mai mai fida wanda zai cire ya raba fatar da jikin nama shi ma mai fida ba a bashi nama ba a bashi fata ko da kun can nan da yake ya dan ɗaɗɗebo yansu abubuwa ya ce na mai fiɗa ne wannan ba daidai ba ne kamata ya biya shi kuɗin sai bar musu naman su kakaf ba zai ɗau komai ba wal ƙabilatu haka nan ƙabila ungozo ita ma ba a bata komai wata karbata da ake cewa ta ungozo mace ba daidai ba ne ita ma la'anna zalika iwadun domin wannan iwadi ne wato musaya yadkhulu fi qismil baya'ati tsarin shari'a yana shiga cikin sashen cinikayya don haka duk ba a ba sai dai a ba mutum kuɗi pol haka wanzami shi ma a ce karfata ita ma ɗaya ta ungozo ma ɗaya ta wanzami duk wannan ba a daidai ba ne sannan ko ba na mai jego ba ne shi wannan hakika da aka yanka ba na mai jego ba ne da domin masu jego ɗauka suka yi nasu ne har iko suke da shi sai ba nasu ba ne ba na mai jego ba ne ita ma ba nata ba ne shari'a ce ta ce a yi sai ce wayan bagi allah ya ulama bi ha walimatun ya ce ya kamata kada a yi walima da wannan nama wai da unnasa ilaiha a kuma gayyato mutane a taro akan wannan a gayyato yan uwa da dangi a zo kuma a ɗebi nama a gidan da ba a dafa shi ko a soya ko a gasa ko a kame shi a zo a zuzzuba a tare a ci ya ce ba a yin haka da annahu lam yakun fi'il man madha ya zama daga cikin aikin wanda suka gabata ba wato magabata na musulmi gabaki ɗaya da kan annaba da da sahaba radwanullahi alaihim tabi'una da tabi'u tabi'ina baya cikin aikin su ba su taɓa yin walima da naman suna ba walima a harka auratayya ake yin ta kuma in ma sunan ne za a yi to ba da naman suna ba wannan hakikar da aka yanka ba da shi za a yi ba ba cikin aikin magabata kullu khairin fi tiba'i man khalaq sala wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaq fatabi as-saliha mimman salafa wa janibil bid'ati mimman khalafa wa qarsu ila malik rahimahullah an tambaye imamu na malik Allah ya ji kansa ya ce ayu sana'u min ha wai jima'u alaihi al-ihwan shin ana iya sana'anta naman suna kuma a haɗa yan uwa a ce a taru a ci walima fa an kara zalika sai ya musanta wannan ya ce a a wannan ba abu ne mai kyau ba kar a yi wa qala tashabbuhun bil wala'imi yace ai kamanceceniya ne da walima don ka ba a yin wannan sai ce wa qala sai ya ce inna ma yutbahu ana dafa shi ne wa yukalu kuma a ci su mutanen gidan su za su ci a dafa ko a soya ko a dafa wa yukalu a ci wayu da amul jiranu kuma a ba makota makota za a ɗiba a kai wancan gida a kai wancan gida a kai wancan gida wanda yanzu kusan bana jin ana yin haka a kai makota sai dai su ji kanshin kurin su gidan taron suna su ma su samu ba su zo ba sai su ji a salansa intaha daga ce wal maqsudu minha ce abun nufi da wannan wato ragon suna a sadaqatu sadaqa don haka kaga ba nan mai jigo bane sai ce fa in lam yutasaddaq bi shay'in minha in ba a fidda wani abu daga jiki an baya sadaka ba fa lai sarbi aqiqatin to sunan bai za gwan sunan bai ba eh in dai ba wani abu an bayar sadaka ba aka cinye kakaf to bai bai ba dole sai a koda koda koda kafa ɗaya ce daga cikin kafafuwa guda hudu din nan ko kafa ɗaya ka ɗauka ka bada ita sadaka shikenan an kubuta sai an bada wani abu a ciki sadaka idan mutanen gida suka ci su kaɗai ba sadaka ba ce ci su kai kuma in sun babbawa in su yan uwa kyauta shi ma ba sadaka ba ce don kyauta da ba sadaka da ba sai an yi sadaka da sunan sadaka to sannan ya zama shine suna ya zama na hakika wadda shari'a ce da ita an yi kenan ta tabbata wa ya tarzu ma yaf'aluhu ba'duhum min al-ad'imatil kasira wajibi ne mahaifin da ko waliyin da ya tsaru daga abin da shashen mutane suke aikata min al-ad'imatil kasira na yin abinci duk gege mai yawan gaske ne gairi ma'anan shari'i ba don shari'a ba a zo a yi abinci na shari'a a ba mutane saboda allah jama'a su samu a sanadin haihuwar nan su ci abincin da suka daɗe ba su ci ba wanda baya samu ya ci abinci koshi nan ya samu ya ce koshi ya ce to ba don wannan ba balli a wa'idin radiya sai don wato ɗabi'u da al'adu wanda suke ba masu kyau ba don nuna alfahari shine wasu zuhuri da bayyana kai a cewa wani ya yi bajinta a lokacin da aka yi sunan gidansa ai ba irin abincin da ba a ci ba kaza kaza ya ke shari'a ai ba irin gidan wani to in yi dan wannan manufar shi kenan ya lalata komai walƙile walƙali shine kila wakala din nan amma ba kila wakalan bahaushe ba in ka ji bahaushe ce kila wakala wato ana tare da dai abu yayi ko bai yi ba alkilu walkali shine wannan ya faɗi muguwar magana wancan ya faɗi muguwar magana ko ana gotsar tsoma ana tsugu didi to ne shine alkilu walka a ta faɗar maganganu marasa kyau wannan ya gotsar can wannan ya faɗi can wannan ya faɗi can wannan ya faɗi can dama na sai ce Allah ya hana mu kila wakali wa man an wahati alkilu walkali wa man an wahati annabi sai ce duk Allah ya haramta al'ummar sa wannan a faɗi wannan maganar babu ta da tabbas wannan ya faɗi waccan mara tabbas a yi ta faɗar abubuwan da duk ba su da gindi ba su da tushe man an wahati ko shine mutum wato haƙƙin da suke kansa shi ya ƙi bayarwa shine man an hati kuma ya dinga neman haƙoƙin da ba su cancanta a bashi ba to wannan shine hati abin da bai cancanta don fi yawan zan kula wa'ansu masu son a taimake su ba su cancanci taimakon ba wanda bai zo ya nemi taimakon ba shine fa bukatar taimako kaga shi ya nemi a bashi abin da bai cancanta ba shi kuma abin da ya kamata ibada ta tafi da mu shi ko ba zai bara ba shine man an wahati annabi sai ce Allah ya haramta al'ummar sa wannan ya kila wal qali wa man an wahati to yace dai a tara mutane wajen cin abinci ai ta wannan ana gutsuru tsoma a kulla wannan shari a kulla wannan shari a kulla wannan shari to duk sai a kula dan haka shi taron suna abin da ya kamata mu kula da shi a nan shi ne ko da za a yi shi yan uwa su taru saboda yawa allah godiya ya ƙara yawan dangi kaga abu na farko kenan wannan yawan dangi da allah ya ƙara wato alfahari ne na annabi alaihi salatu wasalam da yake tabbata sannan wanda duk ya zamana shine sanadin wata al'umma ta ƙaru to fa yana da alheri domin wanka tsara sawa da kaumin fa huwa minhum to Allah ya ce mutum ta sanadin sa al'umma na ba su ta karu sannan yi wa Allah godiya da ya fito da dan lami lafiya sannan ya ba wa mahaifiyar ma lafiya kaga za a yi wa Allah godiya a wannan to idan aka zo aka hada a wannan in za a hadu a zo wajibi ne zama da duk wanda zai je din gayyatar sa akai ba kar ya je a gayyar soji an gayyato shi sannan aka zo ya zama na taron da za a yi a cikin nutsuwa ake yi abincin da za a zo a ci ya zama na duk wanda suka zo gurin kowane yake zama kamanne ba a zo gidan suna kuma a yi tarjimar abinci ba kowace amara in ta tashi sai ta tata jama'ar ta kamfaci wannan abinci ta kai wancan karkashin gado a ajiye a tafi can aje a ajiye ana ce wa'insu kuma idan suna neman ina ne aka ɓoye abinci su je a saci jiki su kiba su zo su daka wawa ana zage-zage a ce mun kiba din ma da gayyato jama'a ma hana su wannan na takama da nasa jama'ar wannan na takama da wannan ko ne so ke keta alfarmar dan wanda wani yake tsawo bai zai kamata al'ummar musulmi su zama haka ba sannan kuma kowa zai iya zuwa da wanda aka yata da wanda ba a gayyata ba saboda aka taro ne barkatai bulkara ba a san duk wanda suke ba mai control din tara su da daga an yi an gama ka dinga jin sace sace kenan an rasa sarka an rasa dan kunne an rasa kaza an rasa kaza har ma duk gidajen da za a yi suna har ana gobe duk sai sun fidda wani mai muhimmanci da gidan sun kai gidan makota a jiya to da wani dalili al'umma za ta dinga wahala kanta akan aikin wofi kawai haka ake ta yi kullum a cikin wayannan abubuwan ake saboda ba san suwa suke zuwa ba an je akwai wani gida da aka zo ana wani aga wata mace ta fiye zirgili ta shiga wannan daki ta zauna a hira da ita ta shiga wancan ta shiga wancan ta addabi mutane ko ina da ruwanta ce wannan aje a kira mai gidan nan wata ila matan nan kaza kaza ai da yaji ashe sai ashe zabjejen kato ne malam da iwo ki kama katanga tini sai ya haure eh daman namiji ne shiga mata ke shiga cikin matan jama'a so da wannan hargitsin namu na gidajen suna babu abin da ba za a yi mana ba so da babu mai lura ba wacce za ta zuwa cewa ya kira gayyato ki ba wanda zai lura da adadin wanda suka zo daga ina suke me suke kawai aka za a yi tabbarkatai a yi ta hayaniya a yi dargingimu a kan cin abinci a yi can a yi can a yi can a yi can kowa na faɗan albarkacin bakinsa me ke ta alfarman na wani na yi me na wani yana yi haka kura za a yi ta yi shi kenan har a yi a gama a wahala a banza a wofi a ci abinci ba a baci sunan Allah ba an gama ba a gode wa Allah ba subhanahu ta'ala an yi butul tsoma wata in ta zo abinda bata sani ba na sharri a nan za ta yi digirori na sharri ta je waccan mai take mijinta na sharri waccan mai take in ta zauna da mata goma masu sharri to ta naɗi sharri goma kuma ba za ta yi aiki da shi ba sai ran da wani abu gan musu da miji ranar za ta dinga tuno wancan digirin da ta yi sai ta ɗauko ta shintiɓa masa ta ɗauko ta shintiɓa masa ta ɗauko ta shintiɓa masa dan an haɗu duk haka ake sannan irin yadda da kakanninmu da suke to na in an zo irin wannan taron girma da mutunci duk wanda ya zo ana ganin girman sa wance ta zo an daɗe ba a haɗu ba a yi zance na mutunci a yanzu duk inda ake so a yi zawaro a ci mutunci a wanke wata hannu a ka jira ake a zo gidan taron suna ko na wuni a nan za a ci mutuncin yan uwa kowanne kamar yana ganin hanjin ɗan uwansa so ake a haɗu ba za a rabu lafiya ba sai an ta mutunci waɗansu sun tafi da koke-koke da mu iya mu da kakannin ba haka suka yi ba duk wanda ya zo wurin taron nan ganin girmansa ake yi dan uwa ne an daɗe ba a haɗu ba sanadin nan ya sa an haɗu ana gin kamar a goya shi kamar a haɗe shi haka za a rabu ana addu'a amma na yanzu sun zo sun an rasa ma ko daga ina suka samu wannan ɗabi'ar ƙoƙo dan ko kafirin nan ba haka suke ba in sun haɗa bukukuwan su ba sa cin mutuncin junansu mun rasa wannan ɗabi'ar tamu ta yanzu ta ina ce ƙoƙo ba dai ta musulunci ba ce kowa kafara ma kusan ba haka suke ba bai kamata a ce mu musulmi mun zama mun shiga matsayin ruɗewar da abin da muke kafirai ma ba sa yi ba sannan sai mu kula da waɗannan abubuwa da kuma harka abincin da ake din a ja an ba yan uwa a kuma tabbatar a cikin naman suna an yi sadaka ita ko mai jiko ta daina ta daina hura hanci tana cewa wani naman ta ne ba na ta bane shari'a ce kurin ta tsara a zo a yi shi ke na abin da kurin ya kamata mu kula shi domin abin da ake yi ai noma ne ba wani manomi da yake sanya shuka a ce ta lalace ta bushe ba ta fito ba so ke ta fito yi girba duk abin da muke a wayannan abin so ake yi idan alkiyama ta tashi kaga kayanka Allah ya karba ubun ce inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura duk abin da muke kokari kenan Allah ya ce wannan duk abin da kake gani sakamakon abin da kuka yi ne wa kana sa'ikum mashkura aikace aikacen da kuka yi abun godewa ne Allah ya ce madalla madalla madalla wanda duk muke so kenan Allah ya mana madalla mun zama mutanen kirki mu shiga cikin ya ayyuhal insana ma garraka bi rabbikal karim ba Allah zai khalaqaka fa sawwaka fa adala fi ayi suratin ma sha'a rakaba haka mai kamata mu zama mun kula mun kiyaye mun tsaya akan wannan sannan kuma an tara a gurin wannan a kiyaye yawan yin batsa wanda mata za su tare su dinga tona asiran mazajensu kowace yadda suke saduwa da mijinta nan za ta dinga faɗa a gidan suna a kewaye ta ana jin daɗi ta dinga faɗa ai kaza ai kaza ai kaza ni bai isa ba a gurina sai na mar kaza sai na kowace in ta gama wannan kuma ta zawaro ta fito annabi alaihi salatu wasalam ya ce babu mafi sharran mutane a cikin al'ummarsa shine miji da mata za su biya bukatar su kuma su fito cikin jama'a suna bayyana yadda ɗaya yake wannan ba abu ne mai kyau to gidajen sunan mu yanzu da bukukuwanmu shine abin da ake yi idan mata suka taru suka yi minti goma a guri namiji yana wani guri a kawwame ba su san yana gurin ba in suka yi minti goma suna magana irin nan gidajen bikin to shi ba ya so ko tarihi su ji ba ko zai wuce so da maganganu suke faɗa ba zai so a ce ya ji ba to shi ma wannan yana daga cikin fassara da waɗansu malamai suka yi ne ka surnar la'ana domin a filin idin karamar sallah a madina annabi alaihissalam ya yi miƙe ice mata mafi yawansu yan wuta duk taron nan ba wanda bai fita daga hayyacinsa ba saboda wanda ya faɗi maganar mayan ɗiko anil hawa allah ne turo shi zai ga mata babu abin da zai koyi ice mafi yawansu yan wuta ne kowa ya san yana da mahaifiya dole kowa yana da mahaifiya wani yana da mata wani yana da ya mace wani yana da ya wani yana da kanwa babu wani zai so daga cikin wani ce sun tafi wuta kuma gashi shi ya faɗi wannan aka rude aka gigice sai Allah ya taimaka wata mace guda ɗaya tak Allah ya ba ta karfin hali saboda a gigice ake sai da ce ya rasulullahi me zai jawo haka sai ce ya kafurnal ashira wai kafurnal la'ana wannan shine alama guda biyu tak wanda za ta tara sa wuta ya kafurnal ashira abokin zama miji sukan butulce masa dan da zai shekara ina ba su ruwan ruwan ruwan ruwan turare a cikin gidaune kwatanniya suna wanka a dinga kawo masakin zuma suna sha nama ba kashi a ciki ana ce ran da wani abu ya gamu sai su ce me aka tsina na musu to ya kafurnal ashira kenan sukan kafircewa abokin zama akwai wata kissa na karanta na wani basaraki da aka yi sai da ta kai ya yi wa matarsa kududdufin turare idan tana son sa turare kawai tsalle za ta yi a cikin ruwan turare ta tanin kaya ta tanin kaya sai da ta sa ya karya mulkin da kudin daular saboda mata bajinta dole mutan ƙasa suka fitattake suka kore su suka gudun hijira a can gudun hijira a nan ta ce wasu ne ka taɓa tsina nan ka taɓa tsina ita ta karya mulkin to wannan na zai ce kafar da ashira to sannan wai ka sunan la'ana shine wayan suka ce yawan tsine wa yaya wani suka ce a ba tsar bakin suka haɗu suka zauna a guri ba san kana gurin ba to kai ba ka so san kaji ba ka ga duk irin wayan abubuwan da annabi sai faɗa wajibi ne mata a kiyaye sai ce da su to ku yawaita yin sadaka haka ya ce musu ku yawaita yin sadaka saboda yana ce da mu ittaqun nar wa law bi shiqqi tamra ku nemi tsari daga sharrin wuta ko da da tsagin dabino ne to saboda haka wajibi ne ga mata su mai da hankali ga yawan yin sadaka da mai da lamari ga Allah su daina wannan fitsara da waɗannan abubuwan da gigicewa da suka yi to in an rashin sa'a sai a ce watakila in ba a ji bari ba to sai a ji hoho sai a ji tsoron kada rantsuwa ce take nema ta bi su kuma la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas tunda Allah rantsa ce sai ya cika wuta jahannama da mutane da aljanu to duk wanda kaga ya ki ji yana ta yin abin da annabi sai ce da shi kar yayi to ana je masa tsoron ko kuma rantsuwa ce take nema ta kama shi to wanda ba ma fatan haka gare mu ba ma fatan haka ga yan uwanmu mata wajibi ne mata a kiyaye wannan a zama harkar suna an tsabtace ta musamman makarantu da suke koyar da matan aure wajibi ne su saka wannan a cikin tunaninsu wajen ba mata tarbiyya ta yana zai zama tsarin bukukuwanmu da sunaye sunayenmu da muke zama bisa tsari ake yin sa ba tsanin ta ci barkatai ba cin mutunci ba ke haddi ba kuma sanin a yi shi ba a san me ma yake gudana ba wajibi ne mu zama ana gyarawa don babu wani abu da baya iya gyaruwa sai dai in ba a sa kai za a gyara ba saboda haka nake fatan mata su fahimci wannan malaman makarantun mata 'yan mata a kula da wannan 'yan makarantun mata na aure a kula da wannan in aka gyaggyara abubuwa za su zama sun tafi insha Allah sai mu dawo kan sulli Allah ya sa mu dace qultu Sheikh Allah ibn Fodi yace sai nace wa ya hatarizu ma ya fa'alu ba'duhum wajibi ne uban da ko jaririn da aka haifa ko jaririya ko kuma waliyinsa wato ya kiyaye daga abin da shashin mutane suke yi huwa annahu shine cewa la yu'aqqu 'anil mawludil awwal bi shay'in min al-ganami wato dan fari ba a yi masa wato ragon suna daga wani abu daga cikin ganam wato kananan dabbobi za'anin abin da ya shafi harkar tinkiya ne a ma'ajin ko akuya shi kuma ɗan zakaran kana a wa'unsa mace ko namiji in dai na fari ne sai a ce ba za a yi masa ba za a yi masa wato aƙiƙa ta suna da akuya ko kuma tinkiya ba ma'ana shi ne ko da rago ko da ɗan akuya ko da tinkiya mace ko akuya mace duk ba za su ba wai saboda ɗan fari ne ce ma annal kabsha huwa al-afdalu fil aqiqati tare da cewa rago shine mafifici a wajen wato hakika ta suna wa yukhalifu na zalika sai kuma zama sun saba wannan wa yaqulu na su dinga cewa la yu'aqu anhu illa bi baqaratin aw ijlin ai tunda dan fari ne ba za a yi masa ba za a yi masa ragon ragon suna ba sai dai a yanka masa saniya sosai cikakkiya au ijilin ko kuma mariki za a yanka masa to wannan da kenan wata ila da ake da wadata a yanzu da aka zama na cikin wani abu ai sai abin da ba a rasa ba kuma ma annafi zalika khilafan har da cewa a cikin wannan akwai sabani hal yujzi'u aula shin in aka yi hakika suna da saniya ko da maraki shin ya isar ko ku a'a sabani ne na malamai waɗansu malamai suna ganin aka yi da sa ko maraki bai yi ba sai dai a yi da tinkiya ko kuma a yi da rago ko akuya ko dan akuya wa alal ajza'i in kuma aka ɗau magana wanda suka ce ma ɗin yayi in aka yi da saniyar fal afdalu al ganamu to wanda ya fi dai shine ganam shine kananan dabbobi tinkiya dangin tinkiya ko kuma dangin akuya ittifakan wato a haɗuwar malamai fa harraju li zalikal fuqara daga wannan ne suka kallafawa suka tsora wa talakawa bi shay'in lam yukallifuhum Allahu suka tsora musu abin da Allah maɗaukin sarki bai tsora musu ba wato al'ada ta tsora wa talakawa wani abu na nauyi wanda ya tsora musu wato ya zama ya hau kansu tare da cewa Allah maɗaukakin sarki bai tsora musu ba wanne in an masa haihuwa dole ya shiga tashin hankali saboda ya san akwai kuɗaɗe da ake neman sai ya kashe ko ba mai masa afuwa akan wannan ya ce fali zalika tajidul fakira don haka ne za ka ga talaka ya sulukul masalika yana bin dukkanin tafarku allati la tajuzu shar'an wanda duk tafarkun ba su halitta ba a shari'a fi talabi zalika wajen neman wannan neman abin da zai yi hakika din zai shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga wajen wancan ya tafi wajen wancan yana nema ko ya takallafa fihi takalifan shadidan ya kallafa kansa takalifi matsananci ya tasallahu yana ta karɓar bashin mala ɗaƙata lahu abinda ba shi da iko a kai ya ci bashi kuma in ya zo daga baya kasa biya shi zai lafta wa kansa wannan in ya ci bashin kuma bukatunsa na rayuwa na yau da gobe suna nan a kansa kuma ga bashi ya lafta kansa ya sai saniya ya je ya yi suna da ita wasu alun ƙabihun da kuma roƙo wanda yake mummuna ya je ya roƙi a taimaka masa wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ware gura lokacin da ake yin roko wannan mutum zai je nemi taimako annabi alaihi ya ware lokacin ba a kowane lokaci ba yace a kan wato yake ga kabisatu yana ce da sila ta juzul mas'alatu ya kabisa a roƙi abu mutum ya bara ya nemi a taimake shi baya halitta sai da ɗayan uku daga ciki sai ya ce rajulun ta hamala hamala mutumin da ya ɗau gabara wata rigima ta abu tsakanin wani da wani ko tsakanin wata jama'a da jama'a amma da rigiman nan akwai dukiya a ciki wayannan bangare suna cewa ba za su taɓa yadda ba sai an biya su wayannan bangaren ko suna cewa san ba su yadda da bauta akwai wani haƙƙin a kansu ba to rigima za ta yi wayar warewa to sai mutum ya zo ba shi da ko sisin kwabo sai ce ya ɗau nauyin rigimar ku da kuka ce ba za ku biya ko kwabo ba ku kama hanya ku yi tafiyar ku ko kuma da kuka ce ba za ku haƙura ba ku zo guri na ni zan biya wannan ita ce hamala in mutum ya wannan annabi alaihi ce wajibi ne ya je wato halak ne ya je ibara tsakanin musulmi ce su taimaka masa zai faɗa ya ɗauki gabara na kuɗi kaza kuɗin da ake rigima a kansa dubu ɗari ne saboda haka ya nemi gabaran dubu ɗari ya ɗauka yana neman a taimaka masa wannan ya kawo wannan ya kawo yana kirgawa ranar da ya cika dubu ɗari idan ya ƙara naira ɗaya aka ba shi karɓa annabi a zai cika ho suhutun wato za ta share mar addininsa kuma iya nan zai daɗa ba zai daɗa ba zai rage ba sai kuma mutumin da ike tajirifi ba samawi ya faɗa masa ko gobara ta zo ta ƙone dukiyarsa ko fara ko tsuntsaye suka suka cinye amfanin gonarsa ko dai wani abu wanda zai karya jarinsa ga baki ɗaya zama ba shi da komai wanda ba wani hannun haka kurin bala'i ya afka masa to shi ma zai nemi al'ummar musulmi su taimake shi su ba shi abin da zai ɗora jari idan ya samu abin da zai ɗora jari ko ya mai da abin da ya samu na yi asara to idan ya kuskure ya ƙara karɓar kwabo a ciki fa huwa suhutun ya ci haramu wannan zai share masa addininsa kuma kundume addinin sai ce na uku shine mutumin da ya fita nema bai samu ba ibuga ibuga ibuga ibuga in gatarinsa ne ɗauka ita bai je ya saran ice ya rasa ba a bashi faskare ba ko ko fita yake aikin gini ya kasa samu ko ya kasa kayansa ba wanda ya zo kan kayan nan ya siya to ya rasa yadda zai yi ga da shi da abin da zai samu kuɗin amma kofofin sun toshe gaba ɗaya to wannan shi ma annabi sai ce halaka ne zai nemi a taimake shi amma malamai suka yi ƙarin bayani ba zai nemi a taimake shi amma na lokaci ɗaya idan da daddare ne zai nemi a taimake shi iya abin da zai ci da iyalinsa na dare ba zai nemi a ƙara masa hadda na safe ba in bai samu ba zuwa safen to kuma sai ya sake nema haka aka ce ai wa'annan fuskoki guda uku su annabi alaihi salatu sai ce ya halitta mutum ya nemi a roƙi jama'a a taimaka masa amma in ya wuce wa'annan to ƙarshe sai zama kuma neman tarin dukiya ne kawai da mutum ya roƙa shi kenan naman fuska sai yake ƙwarƙwalewa kiyama tana tashi sai tashi da fuska yangawo sai kashi ƙur babu nama kaga wannan na kasar ba za a shiga aljanna da ita ba naman fuskar sai yake cinye yake cirewa dama to sai ga mutum ya zo kawai da masa haihuwa yana ta roƙe roƙe je gurin wannan haihuwa aka min so nake ka taimaka ma haka kullum ma ka ji mutum da hankalinsa wai ya zo ya ce wai a taimake shi wai zai sai wani wai zai sai shinkafa suna zai sai kaza kaza na suna shi ne ku tashi wani a cikin masallaci zai tashi yana roƙon jama'a wai haihuwa aka masa kaza kaza kaza kaza to shi wani ma auren yake so ya yi amma bai tashi ya roƙi mutane ba sai shi da yana da auren kuma to haka za ka ga yana ta fama da irin wannan to tambaya ce wacce take a shari'a mummuna ce ba ta dace ba cutatar da mutane take yi yalla mu yanzu da yake ba damuwa muka yi ba komai yanzu mun zama da ka muke kurin ba ruwanmu da ta mai shari'a ta ce a yi kamar ka ce ba wa ranar da za a sake dawo da mu a titsiye mu a saka wannan rayuwar da muka yi a gaba a bita dalla dalla daki daki a gaya aka ce mu yi haka muka yi ina ne muka yi daidai ina ba mai daidai ba in ba ruwan kowa da wannan kuma saboda wannan Allah ya ko annabi alaihi salam dan ya faɗakar da mu za a yi haka kuma ya nuna mana abin da ya kamata mu yi ya nuna mana abin da ya waje ba mu guje masa ce wannan roƙon da yake yi mummuna li ajlal awaidir radiya saboda munanan al'adu zai zo yi wanda zai faranta mutane fala yajiduna sabilan ila tarki zabhil aqiqati asalan ba shi da ikon da zai bar yanka ragon suna asalin ga asalin maganar a ce ba shi da shi gaba ɗaya ma ba zai yanka ba ai ina ba zai yiwu ba ai dolen sa ije in neman ba aka ba hankali ya tashi kaman fa'ala zalika wanda ku aikata haka aka ce bai samu ya yanka ba faka annama fa'ala haraman muttafaqan kai ka ce ya aikata haraman ne wato wadda aka hada a kansa gabaki ɗaya babu wanda yake ja bal ya ibu na man fa'alal haramu mislu ta'yibihi yace bari dai suna aibata wanda ya aikata haram kamar yadda suke aibata wannan da wannan da wanda ya aikata haram duk irin aibi ɗaya ake musu to wataƙila da kenan a yanzu wanda ibar al'adun da ake so a yi marasa kyau to mutane sun fi tsargasta su dame shi a saka shi a gaba akan inda aikata haramun zai yi inda mutum zai zo aikata abubuwan da Allah maɗaukin sarki bai yadda ba da danginsa da na matarsa ba mai mar magana amma yana barin abin da suka dora na al'ada shikenan kowa zai wuce a kansa a zo a yi ta fama a yi ta fama in biki ne duk wata wacce take jin ta isa ita ce za ta rigimo maka duk rigimar kashe kuɗi komai sai ce ai ba wannan abin sai mun yi ba inda za a ce a haƙura sai an yi kuma ma fa ba ita za ta yi ba ya je ku ce kai ramin wani sai a je a kira ka kuma ta zo ta ce kaza da kaza za a yi ba za mu yadda mu kari ba shikenan ka gama wannan an jima ta sake rigimo wani abin ita wai ba za ta karye ba amma kuma ba za ta yi ba kai za ta dora ka zo ka dinga yi to haka ake ta yin wannan a ta rigingimu a ce ai ba za a yi ba akwai wanda ya zo aure aka zo shi mahaifin yarinya ya ce shi ba ruwansa da zancen wuni tunda an gama daurin aure zo ya faɗa kurin ya turo ya turo masu ɗaukan amarya kawai su ɗau amarya su kai ta gidan mijinta a turo yan uwanta su mata faɗa shi kenan da zai faɗa sai iyayen suka ce ka gama tsolo ya je ya auro yar matsolai saboda kai ba ka son kashe kuɗi ka je ka nemo irinka wanda ba sa so to dole wannan wunin da kake so kar a yi sai an yi wannan kuɗin da kake son kar a kashe na shinkafar da za a yi da girke-girken wannan dole sai an yi shi to kaga so ba abin da ya dame su cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne ana da iko ko ba da iko tare da cewa wanda ya halicce mu subhanahu wa ta'ala in ya tsora mana abu na ibada da ya ga mun shiga cikin wata mashakka sai ya janye kaga mutum ba ce lafiya azumin ramadan sai ce fa iddatu min ayyamin ukhar sai ka hakura sai ka warke in tafiya ta kama ka sai ka hakura da azumi sai ka dawo idan sallah ce mai raka'a hudu in tafiya ta kama ka sai aka yi daka mai da ita biyu kuma aka yi daka hada su lokaci daya karfe ɗaya karfe ɗaya na rana sai kai la'asar ma tun tafiya ce kai azhar kurin ka mai da la'asar ɗinka saboda sauki wanda ya hadace mu ya sauƙaƙa mana kowace harka amma haka kurin a tsamanin mu na tare na yau da gobe mutane sun zo sun mai da mutane bayi an ɗora musu ƙangi da maruruwa da ƙuƙumai haka ake ta tafiya ko ake cikin shan wahala wa rubbama adda zabahu da'ani awul kabushi inda ba'dihim alfiraka yace da yawa rashin wato yanka tinkiya ko rago a wajen waɗansu yakan jawo alfiraka wato rabuwar aure wata a da yanke mu'amala da 'yan uwa a samu wato yanke zumunci gaba ta shiga amma daina gaisawa a daina ziyartar juna sai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to iya abin da za a faɗa wa irin waɗannan abubuwan kenan so da musifa ce ba karama ba fanzurul bid'ata yace ka duba ka ga bid'a la tadkhulu fi shay'in ba ta shiga wani abu illa adkhala fihi mafasid la tuhsa sai ta shiga masa da bannonin da ba za su kirgu ba fa qabahu min zalika anna man yunsabu ilaihi al-ilmu yara zalika la yunkiru yace mafi muni daga wayannan da al'adu da ake shine sashen wanda ake dangana shi da ilimi suna ganin wannan ko ba sa musantawa ta ce da mutane ba kyau ba haka bane bal rubba ma sawabal awaida wani ma sai ka tara ya daidaita wannan al'ada ya ce ai daidai ce ba komai a yi to haka za ka ga ana wanda za ka zo ka tarar da malami an zo ana neman aure sai ya kirawo wanda yake neman auren yar ta ya ce kai wannan yar ta mafaja ce mun ga alama baka zuwa zance juma'a kana ka kuɗi ka bara sai fa ka miƙe ka ka kuɗi da yawa malami yana tara almajiri yana karatu amma yana da mummunan ɗabi'a yana da abin duk da muga abu ake na maguzanci don rashin kyau shi ma sai zo baya nuna cewa yarsa tana da addini sai dai kyan fata kurin ya zama ƙarshen ta kyan ɗan miciji ko ta zama horayen kan babin nan koren juji a wofi amma wannan ake ta kallo ake nuna malami izo yana irin waɗannan abubuwa ya wanda suke ba masu kyau bai karfafa gwiwa ce haka za a yi shi zai kira mutum yana jin nauyin sai dinga karfa masa kai fa sai kayi kaza sai fa kayi kaza sai ga mutum kunya ta kama shi ma to yace wannan ya fi abin da jahilai suke yi saboda shi nasa mummunan abu ne saboda shi shedan baya neman jahili yayi in ya bada jahilewa ya batar mutum da ya batar amma ya bada mai ilimi ya bada al'umma da ba za ta kirgu ba to don haka ake son malami ya kokarin kiyayewa ya ce wa ba duhun ya fa'alu zalika li nafsihi shashin waɗansu malaman ma suna aikata haka ga kawunan su ya ce a saman Allah to Allah ya kiyaye mu wa ma haza tare da haka fala ya sama haza man la itina alahu bi fi'li sunna yace ba a jin wannan yasma'u haza man la itina alahu bi fi'li sunna wato wanda ba kulawa da shi wato a cikin sha'anin sunna ta annabi alaihi salatu wassalam sai ga wani ba ruwansa ba da bai damu ba daman kuma ba abin da ya shafe shi sai turkul aqiqata daman bai damu da wata aikata sunna ta annabi alaihi salatu wassalam ba sai ya bar yin aqiqar asalan wato asalinta ma gaba ɗaya sai ya ki furin ba ma ya ce ba zai yanka ragon ba ko ya ce zai yanka saniya kai ma'al kudrati alaiha tare da yana da iko akan yi auyata allal bi ilalin kaziba ko kuma kafa hujjoji na ƙarya fi tarkiha a wajen barin ita wannan aƙiƙar da zai yanka la'annal aƙiƙata shari'iyya samanuha aisaru domin ita aƙiƙa ragon da za a yanka na suna irin na shari'a da aka faɗa kuɗin aisaru shine mafi sauki wa a haɓu kuma mafi rashin nauyi min sama ne ma ya fa'alo na hufil a wa'idi daga kuɗin da suke kashewa wajen al'adu al'adun da ake kuɗaɗen da ake kashewa aka kirga su sai ga sun fi kuɗin ragon sunan da ake yi to ya ce waɗansu daman saboda ba abin da ya dame su da aikata sunna dama ma in ya zo kawai sai ku tuntuma a sharaɗinsa gurin ba zai sunan ba amma sai a ja wa yancan al'adun wani za a ga in bai sunan ba sai a ja katuwar marmala sai sai je samu wuka a saka masa marmala akan farante akan fefe kudin sai zai bismillah ya yanka wannan marmalar gida biyu shikenan ya yanka rago kuma sauran aje a ta faman abubuwa na al'adu irin na ai ta ta bukukuwa a wuni ane ana ta yin wannan abu amma nan an zo an ce ba za a yi ba to wani a kan haka yi wani kuma babu shari'a ta yadda zai iya faduwa a kansa ko ba shi da wani kama siyar amma kuma sai je shiga matsantawa bayan Allah wanda watakila waɗansu da zai je gurna sun fi shi nauyi sun fi shi ɗaukar nauyin jama'a ya kallafa musu ce sai sun masa ya samu ya je iya wannan to duk irin wannan abubuwan da ya kamata yi a lura da su kamar da shari'a ta ce
wa min ha wa ammal udhiyatu yace amma ita layya faqad ahamaluha yana faɗa a wannan zamani sun tozalta ta wato an watsar da ita fi ba'adil mawaɗi ne a sashen wurare wa'ansu sassa sun ɗauki layyaba da a bakin komai ba illa qalila minhum sai kaɗan daga ciki wa hara an yi dahu an amuladihim balle kuma a ce su wa 'ya'yansu layya ba su wa kansu ma balle su damu da yi wa 'ya'yansu fa yadda una adamul qudrati alaiha sai su dinga da awar rashin samun iko akan yin layya ma annahum kazibuna tare da cewa su ƙarya suke li annahum yatakallafuna li awaidihim radiyati bi ashiya yatada'afu samanuha ala samanil udhiya yace domin suna kallafa wa kansu a wajen biyan bukatan al'adun da suke marasa kyau suna kallafa kansu a shiya wayansu abubuwa ya tada abu samanuha wanda kudinta yakan ninnunku ala samanil udhiya akan kudin layya da ake abubuwan da suke na al'adu su zabga su ta kashe kudi su tara da kudi kudin sun haura abin da za su iya sayan abin layya sayanka amma kuma layya ta sai su ce ba su da iko yace ma annal ulama a kalu tare da cewa wani sashen malamai sun ce fi mallahu saubul juma'ati ga mutumin da yake da tufafin juma'a wala fadala indahu gairuhu ko ba shi da wata rarar kaya banda wannan iya abin da yake da shi kenan kayansa na zuwa juma'a wanda wataƙila yanzu ko waɗansu mu za su ji ɗan bambara kwai ita juma'a kan ware mata kayan zuwa annabi alaihi salatu wasalam a cikin kayayyakinsa akwai na juma'a baya sa shi sai ranar juma'a saboda girma girmama sha'airun lahi Allah ya girmama ranar juma'a wajibi ne a girmama ta don haka akan ware mata tufa a ajiye ba a sa shi sai ran juma'a kadai idan aka sa aka dawo sai a tube a ajiye sai kuma in Allah ya kai mu rai ya kai wata juma'ar ya sake dauka a sa annaba da yana da riga wadda kawai sai ran juma'a alaihi salatu wassalam yake sawa to haka ka'idar shari'a akan yi wanda duk magabatan mu da duk suna da irin wayannan wayansu sashen mu yanzu ma sukan yi wannan ajiye sirrin juma'a sa yace to sashen malamai sun ce idan mutum ya waye gari ba shi da komai sai iya tufan sa na juma'a fa innahu ya bi'u to sai je saka tufan juma'ar a kasuwa ya sayar hatta yau da hiya har ya samu ilayya wa kazalika ya bi'uhu hakanan suka ce zai sayar da tufafinsa na juma'a hatta ya uka an waladihi ya samu ya waɗansa aƙiƙa wato yanka waɗansa ragon suna wa kazalika kalu ya tadayanu lil udhiyati wal aqiqati suka ce idan ba shi da matufan da zai sayar din wanda zai wanda yake na juma'a zai sayar ilayya ko ragon suna yace ya tadayanu sai ya je ya dauke bashi in dai yana da maranta to sai je ya ranto kuɗi ya sai rago ya layya ko ya sai rago kuma ya yi aƙiƙa ta suna ya ce unzur kulla zalika allazi qala hul ulama a fil madkhal sai ka kalli dukkan abin da malamai suka faɗa a cikin al madkhalu na ibn al hajj summa qala sanne ce inna tadayin li ajl al haqiqati shar'iyya shi daukan bashi da cirrance saboda haqiqa ta shari'a yaktalihu yana sabawa alal munfiki alaiha ga wanda yake wato ciyarwa da ita wai yassaru alaihi kuma ana sauƙaƙa masa kal'udhiyati kamar laye libarakati imtisali sunna saboda albarka kwatanta sunnar annabi alaihi salam idan mutum zai karɓi bashi na ragon suna to akan kula ya ɗauki bashin wanda zai kuma zo ya kuma ci gaba da ciyar da dabbar shi ma wani abu ne daban ya ɗau ya sai ɗau bashi isai dabbar in ya saye ta kuma ba ta da abinci kuma ba shi da kuɗin sayan abincin sai ya dan dauki bashin da zai sai abincin ya sake bata amma sun ce akan sauƙaƙa masa maimakon a ran da aka yi sunan ya je ya siyo sai ya bari sai ana igoba sunan an sauƙaƙa masa sai ya siya in ya zo ta ila ko sau ɗaya bata abinci bata ɗan ruwa ya samu dai wani lada abin da dai ake so ya samu albarkar imtisalis sunna kwatanta sunar annabi alaihi wajen yanka ragon sunan sunna ce ta annabi alaihi kar a yadda wato ya asarata so da idan ya bi wannan sunnar ta annabi alaihi Allah ne san iya abin da zai samu kwatanta sunnar annabi alaihi wanda sa anan suka ce a dauki bashi ko da wajen ciyar da ita a yi a hankali din a ɗauki ɗan lokaci ƙanƙani wanda za a siye ta nan da nan lokaci ya a yanka abin da yasa suke cewa dai ai haka so da samu albarka koyi da sunnar annabi alaihi salam so da ita sunnar annabi alaihi salam alheri ne a cikin ta da ba zai kirgo ba idan kai wannan sunnar to Allah subhanahu wataala sai ya rubuta annabi lada alaihi salam don shi ne sannan tata to kai ko zaka so annabi alaihi salam ya samu wani alheri ta bangaren rayuwarka idan kai layya annabi alaihi salam zai samu kamashin ka da layyar da kai sannan in kayan ka ragon suna annaba alayhi salatu suna zai samu kamashanka na yin wannan sunar da kai sannan kai kuma da kai yin bangaren ka abin da zaka samu shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya soka sannan kuma duk zunubanka sai kankare su shi yasa ake nacewa mutane akan su rike abin da annabi alayhi salatu wassalam ya zo da shi ba su bashi su shiga wani abu ba wanda ya san Allah ya san sirrin ubangiji subhanahu wata'ala wajibi ne ya matsawa mutane akan duk abin da annabi alaihi salam ya zo da shi kar ai wasa da shi a gwargwadon iko a tabbatar an yi shi saboda za a samu wancan alherin annabi alaihi salam zai samu alherin kayi aiki da wannan sunna sannan kai kuma za ka samu alheri guda biyu na kankarewar zunubi da kuma allah maɗaukin sarki ya soka to shi sa suke matsawa akan wannan sai ce fa a harama humu shaidanu barakataha sai shaidan ya haramta musu albarkar wannan ladan da ake samu na laye da kuma ragon suna wa hiya bin nisbati ila ma la yukallifuhum min al awaid yasira ila ma yukallifuhum min al awaid yasira yace ita layya ko ragon suna aka kwatanta ta da abinda abinda ba a kallafa musu ba na shari'a kuma suna yin sa na al awaid na al'adu da suke yasira in ka kwatanta al'adu abinda ake kashewa ka kwatanta abin da shari'a ta ce a yi na suna ko na layya sai ka ga layyar ya shira sassauƙa abu ake kashewa sannan wafi hal sawabul jazilu a cikin kuma sunnar annabi alaihi salamu dinnan na layya da suna akwai lada aljazilu wanda yake mai tarin yawa wafi awaidi diddu zalika amma a cikin al'ada kishiyar haka ne babu lada kuma ga ɗan karen shan tsada wahalalin da suke ciki sun fi wato sauƙinsu yawa kala sai ce la'annal haƙiƙata ya ce domin haƙiƙa ita haƙiƙa ta layya ba a duhun inna ma'urifat haƙiƙata ba a duhun inna ma'urifat bil ismi haƙiƙar da waɗansu suke an santa ne ta hanyar suna kur sunan ake faɗa amma ba ita ce ba a ka'idar shari'a zai ce dalili ko da annahun ya fa'aluna fiha a fa'alan domin suna aikata waɗansu aikace a ciki tukhrijuha anil wajhil mashru wanda yake fidda ita daga fuskar shari'a faminha daga cikin abin da suke yake fidda ita ga fuskar shari'a mukhalafatu waqti hash-shar'i saba wa lokacinta na shari'a to wannan ana samun haka lokacin huduwar rana a lokacin ake yanka ragon lai suna to akan bashi sai rana ta daga hantsi kamar karfe tara kaga wannan an saba wa shari'a a wajen yanka ragon suna akan kai shi kai takwas da an saba ya ce daidai lokacin hudu rana lokacin ake yankawa to sai a saba wannan ya ce to wannan ya saba kamar lai ya ce ita ma ita ko ba a yin ta sai shugaba ya riga ya yi idan aka idar da sallar idi to ba wanda zai yanka ragonsa na laye ya zama ya yi face sai shugaban wannan garin ya fara shi yasa sarakuna ake tafiya da ragonsu filin idi idan an je an an idar da sallah an yi hudu ba to sai a kwantar da shi a lokacin a yanka idan aka yanka shi kenan kowa a gari kuma sai tafi unguwanni sai su je su yanka kayan su wannan ita ce ka'ida ta shari'a idan kuma Allah ya bai hore wa sarki ba ba shi da abin da zai yanka to a wannan gurin sai a bada sanarwa kowa ya iya zuwa ije yanka la'agwan layyarsa Allah bai hore wa sarkin Kano ba ko sarkin wani gari ma tunda an taɓa yi a nan Kano din ai sarkin kanan ya zo a wannan filin idin aka zo layyar aka ba da sanarwa Allah bai hore sarkin Kano ragon layya ba so da kowa ya je yi wannan ita ce ka'ida dan kana mulki ba dole bane kai kuɗi sai dai kurin a halin mu ne yanzu da mutane suke zaton haka wanda ko abin ba haka bane to sai ayi wannan amma idan mutum ya kuskura ba a idar ana idar da sallah ba gama hudu ba dan ya zama mai azarbabi kurin ya baro ya baro ya baro idi ya taho unguwa aka dan kwantar da ragunan jama'a yana yanyankawa shikenan dai ya yanka musu nama dan ba su layya ba ta ba sai an kula da wannan ana yi kuma ita layya daman kwana uku ne ai da ranar layyan da ran ɗaya da sallah da ran biyu ga sallah duk lokacin ta ne idan ka zo layya baka samu dama ba rago bai samu ba sai da aka samu wajen azahar sai ka samu rago to ba za ka yanka ran nan ba sai ka haƙura sai ka bari sai gobe da hantsi ka yanka domin ya fi lada idan goben ka samu wajen azahar sai ka iya haƙuri sai jibi daidai hantsi ka yanka ranar farko dai ta fi lada ta biyu ita ce take biye da ita ta uku kuma amma a ranar farkon in ka bari lokaci ya yi nisa ko wajen la'asar zuwa azahar dukka haƙura sai gobe ka yanka shi ya fi maka alheri ko fi maka tarin lada suraka tsari na shari'a duk abin da za a yi dole a san ka'idarsa da lokacin yinsa da sharaɗansa a shine ake samun lada a gurin ubangiji subhanahu wataala ya ce la'annahum yu'akhiruna ha domin suna wato suna jinkirta ta akan lokacinta wa ha daga abin da ake yake fadda ita daga fuskar shari'a shine ya da'u lahamiha wa jildiha lisani'i ujratan suke ba da namanta da fatarta ga wanda yi musu wani aiki kamar wanda yanka ko wanda ya ya fede sai a ɗauka a bashi ko kuma wani ko kuma wanzami da yawa yaro aski sai a ɗauka a bashi ko ungwazo da ta yankan cibiya ta wanwake ta dinga wahala da yaro to sai a ɗauki naman a bata wajen wato ladan aikinta to wannan dai ya fudda ita daga fuskarta ta shari'a sai ce wa annahu la budda an yaji dukis watan sannan kuma su sukan kallafa wa kansu wai dole ne sai an samu sabon tufa li ahlil baiti ga ma'abota wannan gidan yan gidan da aka haihuwa sai a ce kuma sai an yi sabon tufa to yanzu an yi sa'a maza dai su ba kasafi ake wani ba amma mata sun juye sun zama mutanen kurmi kuma zama mutanen kurmi in sun tashi daman da an gama ta da ciki sai a ce sai wata zakakura ta fidda yayi sai a ce yayin haihuwar wancan a yi kaza ne shikenan kuma shi sa kaga duk yawan zama ta suke hauhawar jini ai saboda za su dora kan sabon da ba su da shi su dinga kwana suna tashi da zulumi sai a ce an fidda yayin wance wannan yayin dole ne a yi shi sai a je kuma a yi ta fafutuka a yi ta fafutuka a yi ta fafutuka sai an siya to kuma shi kansa yayin namu ba irin wa'yancan